من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمضي وهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس بدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wabadu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sai ku haƙuri muryatawa za ta gaya da take a cikin taimakon allah yau muna wuni na goma sha biyu ga wannan wata mai albarka wata ramadan hijirar manzala sallallahu alaihi daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da sha biyu ga watan uku miladiyar isa ɗan maryam shekara dubu biyu da ishirin da biyar muna cikin sautar zariya jiya mun kwana aya arba'in da biyu insha Allah yau za mu ɗora daga da muka ajiye aya ta arba'in da uku kenan bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ثمود إذ قيل لهم تمطعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون
Allah maɗaukakin sarki bai gushe ba yana ba mu labarin manya-manyan kafirai masu ɗagawa da kuma yadda ƙarshensu ya ƙare domin ya zama abin wa'azi ya zama abin lura ga waɗanda suka biyo su a baya Allah ce wa fi samudi haka nan ma a cikin samudawa idan ƙila lahum tamatta'u hatahin lokacin da aka musu wa'azi suka kau da kai suka ƙi sai aka ce to ku ji daɗi zuwa wani lokaci wani lokaci zuwa lokacin mutuwa fata wani amur rabbihim sai suka saba wa umarnin ubangijinsu bakartun musayika sai tsawa ta kama su wahon yanzu suna kallo allah maɗaukakin sarki ta yadda ya nufin zai hallaka ka ƙila ba ta nan kake tsammani ba abin da kake ganin ba komai ba ne allah sai amfani da shi kuma sai hallaka ka tsawa da muke ji idan damuna ta yi muna jin sama tana ruguji to da irin wannan rugujin allah ya hallaka da samudawa sai ya ce
فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين famar da min kiyamin ba su samu damar kare kansu ba ba za su iya ba wa makarin muntasirin kuma ba su kasance ababen taimako ba don ba su da mai taimakon idan allah ya ne rike ka babu wata halitta a duniya da ta isa taimake ka wa ƙawon nuhu min ƙabulu haka nan ma mutanen annabi nuhu tun kafin zuwa kai ma masallar da wasallama innahum kanu qawman fasiqin su mutane ne fasikai ba su bin umarnin Allah me ba ru والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون na'am والأرض فرشناها فنعم الماهدون wasama'a banaina bi'aidin haka nan sama muka gina ta da ƙarfin mulkinmu sama muka gina ta da hannayen ko da hannuna inji Allah wa inna lamusu'una lalle mu muna da yalwa muna da dama muna da yadda za mu yi mu gina ta na tabbatar duk yadda mutum ya kai da hikima da basira na gini in zai fara gini daga ƙasa zai fara amma allah maɗaukacin sarki daga sama ya gina samansa wal'aruba farashinaha ƙasa ma maka shimfiɗa ta faɗi iman mahidun kai madalla da wani shimfiɗa allah shimfiɗa ƙasa ka yi noma a ciki ka yi tafiye-tafiye a ciki ka gina gida a ciki duk hanyar da ka ga dan adam ya samar da ita to dama hanyar akwai tarurruce Allah madaukakin sarki ya tanadi ta sai Allah ya ce ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون wa min kulli shay'in kowanne abu khalaqana zawjaini mun halice shi ma- mace da namiji ne halittar mutum mace da namiji Allah cikin hikima da ya halicci namiji sai ya halatta masa matarsa a jinsin mace a jinsin mutane da Allah ya ga dama ya halicce ka mutum sai ya halicci matarka kuma wani jinsi daban a ce kai mutum ne yanzu za ka yi aure jaka za ka aura in Allah ya kaddara haka akwai fa- mai canzawa babu amma sai ya yi mutum ɗin daga jinsinka don za ku bi dacewa haka nan dabbar da ya halitta dabba namiji sai ya halitto dabba mace don za su fi dacewa haka duk wani tsiro kowane yayan marmari halitta ce tsakanin miji da mata Allah ce haka ne la'allakum tadhakkarun domin ku ci dani sai ya ce ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين na'am ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين fafiru ilallah ku bar abin da kuke da sabo ku ruga ku koma gurin Allah ku amsa kiran Allah ku karbi umarnin Allah inni lakum minhu nadhir mubin ni game da Allah ina mu gargadi a bayyane wala taj'alu ma Allah ilahan akhar kada ku sanya wa Allah kishiya kuna bautar Allah kuna bautar wani Allah inni lakum min inni lakum minhu nadhirun mubin ne faɗa mu gargadi a bayyane game da al'amarin Allah sai ya ce
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون na'am أتواصوا به بل هم قوم طاغون kazalika ma ata allazina min qablihim kamar haka yake waɗansu kabilu ba su zo ba kafin larabawa min rasulun wani manzo bai je musu ba illa qalu sahirun aw majnun face sun ce wannan manzan ko dai matsafi ne ko mahaukaci ne a tawaso bihi wannan kalmar wasici suke da ita idan wancan kafar sun wuce sai su bar na baya su mana ba su faɗa masu zuwa masu faɗa ce da abin mamaki ne kamar sun haɗa baki a tawaso bihi wannan kalmar wasici suke da ita bal ba haka ba ne hum qaumun dagun su mutane ne masu dagawa kenan kafirci abu ɗaya ne tun daga zamanin annabi nuhu har wannan zamanin abu ɗaya ne haka imani abu ɗaya ne tun daga zamanin annabi nuhu har yanzu imani abu ɗaya ne da haka akida guda biyu ce a duniya idan ba musulunci sai mai sai kafirci da haka idan aka ce maka wannan ba addini ba ne to ka bar shi idan ka laluba a gidan addini baya nan yana ina yana gidan kafirci da ka duk rayuwar musulmi ibada ce duk rayuwar musulmi addini ne duk rayuwar musulmi Allah ne ya tsara masa yadda zai yi da ka yanzu ba siyasa muke ba kanta mutum ya ce siyasa ba addini ba ce wannan kuskure ne na yadda wanda ya kirkiro siyasa ba da addini kirkiro ta ba hasali ma ya kirkiro ta ne domin fada da addini haka ne amma abinda manzo Allah ya ce ita hikima ba ta ciyar dabar mumini ce duk inda ka rike ta ta hanyar siyasa zaka rika ka yi wa addini aiki zaka abin a gurin ka ne a gurin ka ne idan ka rike siyasa ka kewa addinin ka aiki a gurin ka ne ba a gurin siyasar ba ce ba a gurin mai siyasar bace ina fata mun gane amma da lalacewa kana musulmi idan ka je majalisa sai ka bauta wa sanda jama kuma ka bane muna kallo sai ka bauta wa sanda idan za ka kai motion in ka je ka aji kamun ka aje sai ka so ka duka idan ka aje sai ka yi baya ka duka sannan ka koma annabi ya ce gaisuwar yahudawa irhina'i haka ta yahudawa ke da to yanzu ba ma mutum ka yi wa masanda ka yi wa gaisuwar nasara kuma haka da tafin hannu hi hi morning shi kenan gaisuwar bature kenan nasara musulmi ba assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum da ka lalacewa ta kai lalacewa domin neman abin duniya sai ka sai da lahirarka da ka ba abin da yake ba musulunci ba ba abin da yake ba addini ba ba abin da za ka yi ba ka samu lada ba inda ladan ne ko ba abin da za ka yi ba ka samu zunubi ba inda zunubin ne da ka duk abin da kake takama ko kake gani ɗauko shi sayo shi sai ka musuluntar da shi wannan abin da muke wa'azi da shi ba da addini aka yi shi ba wannan kayan midiyar da muke amfani shi ba da addini aka yi shi ba amma yanzu ne sun zama musulmi yanzu mai wannan shafin na facebook shafin musulmi ne jama ba ka bane wannan afulfaya da muke amfani ta musulma ce yanzu ta zama musulma za ka matsayinka na musulmi duk abin da za ka yi ka mai da shi musulunci sai ka zauna lafiya sai allah ya ce فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فتول عنهم كربدسوا يا محمد ربدسوا kaga musinki ka rabu da su ya kai malame wa'azi kada ranka ya baci kaga musinki ka rabu da su kada hankalinka ya tashi fama an tabi malumin ba mai zarginka ka gokon Allah bai zarge ka ba daga yi kai wa'azi aka ki ɗaukar wa'azin ka rabu da su su da Allah Allah zai san yadda zai da kayansa shi ya halice su kai wa'azin ne kawai naka wa zakir kai dai kai wa'azi ka tunatar fa inna zikira tanfa'ul mu'minin domin wa'azi kuma ne ke amfanarwa wanda ba mumini ba in ka masa wadiransa ɓaci zai yi amma shi mumini in ka masa wa'azi daɗi zai ji hankalinsa kwanciya zai yi idan ka masa wazi yau sai ga ta an waye gari wai wata arniya idan ta kasa jin daɗin duniyar idan duniyar ya rikice mata sai ta ce a kai ta masallaci ta ji ƙur'ani don ta samu nutsuwa salo da ingila kuma ka kai ba amma yanzu ga shi kai musulmin ne ba ka so ka ji sautin ƙur'ani ba ka so ka ji wa'azi daga wajen Allah yana damunka ya hana ka sakewa Allah sauka sai ya ce وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني Allah ya ce ban halicci mutum ko ban halicci aljani da mutum ba sai dan su bauta mu da za a tambaye ka menene hikimar halittar mutum da aljani hikimar dan su yi wa Allah bauta Allah bai halicci duniya don wani ba bai halicce ta don manzan Allah ba a sallallahu alaihi wasallama bai halicce ta da annabi Ibrahim ba ɗin salatu wasalam a'a ya halitta ne kawai don abota masa amma daga cikin al'ummar da ya halitta ya zaɓo wasu jagorori nagartattu wanda ba irinsu su ne manzanin Allah sannan ya zaɓo zaƙaƙuri ƙarshen annabawa wanda babu irinsa a cikin annabawa ma ballantana cikin gama garin mutane shi ne manzana sallallahu alaihi wasallama wanda dalilinsa ne za ka so Allah dalilinsa ne za ka shiga aljanna dalilin kyansa kuma zai ka shiga wuta ina ba ta mun gari da haka ka runguma abin da manzan Allah ya zo da shi ya ma daɗi ko bai ma daɗi ba shi ne kana nuna kana sun annabi sallallahu alaihi wasallama idan baka runguma abin da manzan Allah ya zo da shi ba idan ka gama gari da ihu kana san manzan Allah ƙarya ne da ka san manzan Allah ka karɓa abin da ya zo da shi idan ya hana ka ka hannu idan ya baka umarni ka aika umarni ka karɓar umarnin shi ne saman zala sallallahu alaihi wasallama da aka Allah ce bai halicci aljani ba bai halicci mutum ba sai dan abota masa shi ma manzan bauta yake yi shi ma manzan bauta yake yi haka ne yana limancin mutane a sallah suna bin sa yana azumi suna kwaikwayensa yana kiyamun leli suna kwaikwayensa yana na kwaikwayensa da aka aikin da aka ce ku yi su ma annaba an ce su yi kakkin su ma bauta suke yau da za a ce ga wani annabi ya ƙi bauta ya ƙi bautar Allah ya sunansa ba sunansa annabi ba na ba ta mun gane Allah ce ma wuri dubi domin rizkin Allah ya ce su kafiran mushirkan ba da bukatar su siyar da ni ko Allah ya ce in za ka shigo masallaci sai ka ba shi kuɗi ko Allah ya ce idan watan ramadan zai kama ka tara kuɗi ka ba shi saboda yin ba zai yi ma babu Allah bai bukatar wani ba a gurinka ba kuɗi ke bukata a gurinka ba dai shi mai dukiya ne ibadar kama ba ta da amfani a gurinsa domin akwai wani suka fi ka suna bauta masa da ka halace bai bukatar wani abinci a gurinka bai bukatar wani arziki a gurinka wa ma wuri da ayyuta imuni sannan ba na so masu ce dari da Allah na'am inna allaha huwa ar-razzaqu dhul matin na'am وإن للذين ظلموا ظنوبا مثل ظنوب أصحابهم فلا يستعجلون إن الله هو الرزاق Allah shi ne mai azurtawa idan kana son ka samu kuɗi nema gurin Allah bayan ka kama hanyar da ake bi a samu kuɗin ba ka zo na gindin bishiya ka zuba hanya ido ba da kaga mota ta wuce ka yi kwafa wata kai ne babban barawon garin ba sana'a amma kana burin ka sai mota motar ma mai tsada a wannan karya ne ka nema a gurin Allah in ya ga dama ya baka in ya ga ka cancanta ya baka zulquwatul matin Allah ma'abocin karfi ne fa innal ladzina zalamu zaluban lallai waɗannan da suka zalunci kansu suka tara Allah da wani zanuban suna da wata azaba misla zanubi ashabi misalin azabar irinsu falasa jin za ka wayan mashirkan kan su yi gaggawa ya muhammadu gaya musu kan su yi gaggawa ta su mata na zuwa musu imani ba na فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فويل للذين كفروا azaba ta tabbata ga waɗannan da suka kafurta min yawmil ladhi yu'aduna a wannan wurin da ake masa alkawari za su mutu kuma za a tada su mun gama karatun wannan sura ta zariyat muna roƙon Allah kurakuran da muka yi na wajen karantawa ko fassarawa ko bayani ubangiji Allah ka yafe mana shi wanda kuma muka karanta daidai muka fassara daidai muka bayani daidai Allah ya ba mu ladansa ya ba mu ikon aiki da shi yanzu insha Allah za mu shiga wata sura suratu tur ita wannan suratu tur tana da ayoyi 46 ba 49 abuwan ita ma a maka ka saukar da ita kuma a wajen sauka daga sama ta zo ne bayan sotu sajada kuma a jerin surorin ƙur'ani tana cikin sura ta hamsin da biyu ne bayan sotu zariya kuma kafin sotu najami kuma ta wannan sura tana bayani ne akan sakamakon mummunai da mushirkai ranar alkiyama kuma an ambace ta da satur saboda akwai ambatan dutsen tur a cikin wannan sura a ciki akwai rantsuwa allah madaukakin sarki ya rantsi da dutsen tur kamar sauran surori na makiya duk sura ta maka sai ka ji akwai ambatin tauhidi a ciki bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim wa kitabin masdur fi المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع التي والتور وكتاب مستور في رك منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع wannan shine jawabul qasim dikcin rantsuwa ne Allah ya ce ya rantsi da dutsen to dutsen da aka kira annabi Musa dutsen da annabi Musa ya ji maganar Allah dutsen da annan musa ya ce yana son ganin allah allah ya ce masa ba za ka ganni ba amma kallaci wannan dutsen in ya tabbata inda yake za ka ganni wani haske ya fito daga cikin dutsen kamar kofar allura dutsen ya rurushe ya rigirgije annan musa ya faɗi su manni wannan dutse dutsen turkiya Allah ya rantsuwa da shi wa kitabi mastur Allah ya rantsuwa da littafi wanda yake cike da rubutu fi rakin mashur sannan rubutun an yi shi ne a cikin takarda ƙur'ani bai sauko dunkule kamar saurin tafaiwa annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya yi shekara 23 ƙur'ani yana sauka shi'an fa shi'an a hankali a hankali a hankali idan an aiko da wata doka ba za a aiko da wata ba sai mutane sun saba da wannan dokar sai kuma aiko da wata inda a ce a dunkule aka aiko da dokokin ƙila da sun yi mutane wahala amma ana yi kaɗan kaɗan kaɗan har a saba wal baitul ma'mur Allah ya rantsa da baitul ma'mur me baitul mamur wani masallaci ne a sama daidai da ɗakin ka'aba wato daidai da ɗakin ka'aba yake to samansa ana baitul mamur yake in ji manzana sallallahu alaihi wasallama baitul mamur kullum sai mala'iku dubu saba'in sun yi sallah a masallacin in sun tafi kuma har abara ba su dawo ba haka za ake yamar rashin hattashin duniya kenan ka ƙididdiga mala'ikun da suke sallawa wani masallacin za su girgu a baya shekara nawa kasan an yi ana bautar kuma a gaba shekara nawa za a yi ana bautar shi ta Allah bai damu da bautar ka ba in ba ka yi ba kwai bai yi kuma in ka yi amfanin yin kanka zai dawo ba ta zai kuma da aka Allah ce yana rantsuwa da wannan baitul mamur wasu kafin marfo Allah ya rantsuwa da sama rufi wanda aka daga shi wal bahar masdur Allah ya rantsuwa da kogi kogi ne amma ruwan konanne ne ruwan a kone yake ina jin mun taɓa jin labarin ruwa ne kogi na mata fasa ake yi ba za ka je jikin kogin ba yana nan sai ka kare kasa kayan kariya fuskar ka da hannunka don kare ma illa inna azabar rabbika lawaqi'a yace lallai azabar ubangijinka mai aukuwa ce ma lahu min dafi'in babu wani wanda ya isa ya kare wani azaba sai ta faru ka shirya sai ya ce yau matamun sama umarwa wata sirun jibanu saira fawainun yawma idin lilmukaddini Allah ya ce yau matamuru sama'u maura ranar da sama za ta juya juyawa wata jibalu saira duwatsu a liƙe su su zama toka kamar babu su tajin alkiyama ya zo ke idan alkiyama ta zo za a naɗe wannan sama za a naɗe wannan ƙasar duwatsu babu su rafuka babu su bishiyoyi babu su gidaje babu su alkiyama ta zo Allah ce fa wailun yawma idhil mukazzibin a wannan ranar azaba ta tabbata ga makareta masu ƙaryar babu alkiyama gashi ta zo sallah ce alladhina hum fi khawdin yal'abun yawma yud'una ila nari jahannam جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون الذين هم في خوض يلعبون مقريتان nan su ne suke wasanni wargi a cikin wani fili yau mai da'una ila nar jahannama da'a ranar da za a rinka kiransu zuwa wutar jahannama kira kwanake mun yi bayani ɗan aljanna ana karrama su kafin shiga aljannar suna zuwa aljanna ne a haye akan abin hawa ‘yan wuta suna shiga wuta ne mala'iku suna kora su kamar dabbobi Allah ta haɗihi narun lati kuntum biya tukaddibun wannan wutar ce da ake gaya muku ita kuma kuke karetawa ga ta kunganta yanzu ma za ku shiga dukkanmu nan kowa ya yadda akwai wata jahannama dukkanmu nan kowa ya yadda akwai aljanna kuma dukkanmu nan kowa yana son shiga aljanna to dukkanmu nan da mu da muke nan da sauran musulman duniya kowa dan aljanna ne ya kan da bai faɗa ya ce kowa dan aljanna ne sai dai wanda yake na san ba za ku ci ba yayin da kin shiga aljanna kan ibin abin da manzala ya zo da shi ka ki shiga aljanna amma in ka so kuma ka aikata abin da manzan Allah ya zo shi to kada aljanna ne da kowa nan aljanna ne sai dai wanda yake Allah karka sa miki shiga aljanna ya Allah sai ya ce أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون afasihirun haza ai a baya sun ce ƙur'anin tsafi ne sun ce manzan Allah matsafi ne sun ce manzan Allah mahaukaci ne to ga lahirar ta tashi ga wutar suna ganin ta kurukuru Allah ya tambaye su a fasihirun haza yanzu wannan wutar sihiri ce yanzu wani alkiyama sihiri ne am antum la tubzu ko ba ku gani tambaya ce ta zargi yaslauha ku je ku shiga wutar fasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum ko ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri daidai ne ku yi amma ku yi abu da za ku yi inna ma zauna ma kuntum ta'maluna an sakanta muku abin da kuke aikatawa ne sakamakon aiki ku ne gashi wallahi idan kaga a lahira ka auka azaba da musiba kai ne in kaga a lahira ka shiga cikin rahama kai ne tun daga kabari wanda yake saduwa da masifarsa tun daga kabari wanda yake saduwa da rahamarsa shi ta annabi ke cewa wannan kabar da gashin nan ba abin da ke ciki ba komai a ciki kasa ce kawai ba komai a ciki duk abin da ka samu a ciki kai kaje da kayanka ko ma menene kai kaje da kayanka daga lokacin da aka ji aka bizne ka a rami aka zuba ƙasa aka tura aka yi maka addu'a an gama da kai a lokacin za a dawo ma da ranka wallahi duk magangan da ake akan kamar nan kana ji har za ka yi gane muryar wani da wani da wani kana kabarin wallahi za ka yi haka ne mai faɗa idan aka juya za a koma tafiyar takon takalmin ma kana ji an dama da ranka a ɗaga ka zaune ga mala'iku gaban ka sanin su fara maka tambayo intabiyu barka da zuwa idan ka yi nasara ka amsa tambayoyin da aka tambaye ka kabarinka za a wasu a maka shi idan ka gagara amsa tambayoyin kabarin duk da yake a matsayin nan ana tusawa da ƙyarin nan da za ka ƙara matsayi shi hakan da bai faɗa wayan nan ƙashin nan na ƙarƙarin nan suna sabawa da juna don matsewa manzala ya wuce sallallahu alaihi da sahabbansa ta wasu kaburka guda biyu sai ce wayan kabarin guda biyu ana musu azaba a yadda cikin kabarin mutane da ke ciki ana musu azaba sai ya goga gindin biyu sai ɗaga biyu sai ya so ka ɗaya nan ya so ka ɗaya nan ya ce in dai wannan gagen dibirin yana matsayi na ɗanye to da alamar ko da sannu za su kuka musu azaba sai zaɓe suka tambaye annabi a kan me ake musu azaba ce ba abu ne mai nauyi ba abu ne mai sauƙi da yake jawo azabar kabari ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗaya mai yawo da annabi manci ne wato mai haɗa mutane faɗa ɗaya in ya zo fitsari to fitsarin yana dawa jikinsa in yana fitsari fitsarin yana dawa jikinsa ashe idan kana fitsari fitsarin yana dawa jikinka yana sabbaba azabar kabari idan kana annabimanci kana hada guri yana sabbaba azabar kabari tun daga na an fara amma kenan idan kana wani laifukan guda biyu annabimanci fitsari ya taba jikinka idan aka tayi kiyama wannan laifin babu shi kenan azabar babu ta an gawa maka ta kabari ko da saura na da saura ko da sauran aiki Allah sawaka sai Allah yake cewa innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum ربهم عذاب الجحيم إن المتقين في جنات ونعيم من gama da ambatan mushrikai kafire kangararru Allah sai ya ce lalle masu takawa masu amsa kiran Allah masu gaskata karshen wato masu gaskata tashin alkiyama fi jannatin wa na'imi suna cin aljannoni da kuma wasu ni'imomi fakihi na bima atahum rabbu sannan suna da kayan marmari saboda abin da ubangijinsu ya ba su wa qamu rabbum azaban azabal jahim kuma ubangiji ya kare su daga azaba ta jahim ubangiji ya kare su a an ce masu imani kuma an ce an kare su daga azaba ta jahim waye kare su kenan Allah ko kenan ayyukan da suka yi da kyawawa ba don su suka shiga aljanna ba kenan haka ne annabi ne ya fara sallallahu alaihi wasallam yace aikin ɗayan ku ba zai shiga dishi aljanna ba sai da rahamar Allah aka ce har kai ce hannu ji shi har shi aikinka ba zai shiga da kai aljanna ba sai da rahamar Allah abin da Allah yake so ka kiyaye ka kiyaye iya kiyayewarka gunda ka kasa Allah sai ya taya maka amma ina an barka da aikinka ne da ƙoƙarinka ne to ba inda za ka je don nimar Allah da ya yi maka da a ce biya za ka yi to ladan in aka ce ai musanye a ce za ka biya ni'imar da Allah ya yi ma sannan ladan ayyukanka su za a ɗiba a maimakon ni'imar to ladan aikinka ba inda za shi wani mutum ya koma gefen gari yana ibada bai da mata bai da yaya bai da kowa kawai rumfani a gefen gari yana ibada sai da shekara hamsin yana ibada da mutuwa ta zo masa bayan ya mutu ranar kiyama Allah zai ce masa shiga aljanna da rahamata ya ubangiji ka ce ba duk wanda ya aiki zaka shi aljanna ba na bukatar rahamanka ladan aiki da nake bukata ta zo a yi lissafi aka ɗauko ni'ima ta ido ido ai wata gabata a cikin mutum ko aka sa shi a tafin sikeli aka dauko ibadarsa ta shekara hamsin din nan aka sa a tafin sikeli sai ga wannan ibadar ta shekara hamsin ba ta biya ni'imar ido ba ido kacal ba tana sauran a gaki ya dawo baya sai ga ba wa cewa ya ubangiji da rahamarka rahamarka nake bukata ya Allah rahamarka rahamarka ya Allah rahamarka ya Allah karka yi wanda gawa karka yi wani jiji da kai don ka ganka ka shiru kada ka zargi ko ka yi dariya ko ka zagi wanda yake karkacewa da ka Allah madaukakin sarki waɗancan da ya shigar da su aljanna suka shiga cikin ni'imomi Allah ne ya kare su daga wannan azabar da jahim sai Allah ya ce كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون na'am متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين kulu washrabu hani'an a cikin aljannan nan ku ci ku sha ku yi hani ku gamsu ku nutsu ku ji daɗi ala sururin masfufa akan karaga masan karaga irin ta masarautan nan wanda an yi layinsu wazawwajana wa bihu'inin sannan kowannensu mun aura masa 'yan matan aljanna 'yan matan nan Allah ya gaya mana wani ɗan adam bai taɓa shafa jikinsu ba wani aljani bai taɓa shafa jikinsu ba haka Allah ya yi su babu datti a jikinsu kana iya ganin ɓargonsu ɓargon cikin ƙashinsu daga waje ba datti a jikinsu daga ga ku akan karagu a gidan aljanna ga 'yan mata nan wanda Allah ya tanade su ai na duniya ne in kaga wata matar ba ce kallo ɗaya ne na shara'a ba ne biyu kuma na sabo ba to wallah wata mata kallo ɗan ya makara so yadda Allah ya halitta ta yadda Allah ya tsara ta sai ka ji wannan in kana da duniyar ma in taka ce za ka iya bata ba su ramata aljanna wadda ba an yi ta ne kawai don ta kwantar ma da hankali na'am Allah ya ce والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم na'am بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء na'am كل امرئ بما كسب رهين wallazi na amanu waɗanda suka yi imani wata ba ta zuriyatuhun imani sannan zuriyarsu ta bi su da imanin kai imani ‘ya'yanka jikokinka tattaba kunnanka su masu imani alhaƙana bihim to za mu haɗa su a aljanna za mu tara su me yake nufi in kai kai imani zuriyar kamata yi imani to gunda suka gaza na aikin koda bai kai naka ba to sai a ɗiba daga naka a basu amma ɗiban za a naka ba zai rage yawan naka ba an fahimta sai za a karrama ka ne kai a mata- a ma karamci idan an ɗiba gudda ya rage naka sai a cika maka shi sai a ba su ashe imani yana shafar wani kenan imani yana shafar wani tunda Allah ne ya faɗa waɗanda suka yi imani kuma zuriyarsu suka bi su da imani to za mu haɗa su da su ko da ba su aiki irin naku ba gunda suka gajiya za mu cika wa ma alatnahum min amal min amalihim shay ba mu rage musu aikin da komai ba su iyaya ba mu rage ladan su ba zai ragu ba kullu mun mai maka saba a rahim kowanne mutum abin da ya aikata a jingine yake kowanne mutum abin da ya aikata a jingine yake duk abin da ka aikata ba keɓe ba mai kyau ko marar kyau yana jingine ba za a gane amfaninsa ko rashin amfaninsa ba sai an jan auna idan aka ji aka auna ne ila amfane ka ko kuma aka san haka Allah ka sa kyawun ayyuka musu amfane mu munanan kuma Allah ka ɓoye mana su kar ma mu gansu sai Allah yake
وأمددناهم بفاتحة ولحم مما يشتهون wa amdadnahum bi fakihatin sai muka ƙara musu da kayan marmari wa lahamin ga kuma nama mai mashtahun irin wanda suke sha'awa irin naman da suke sha'awa kawai ka zo ka zauna wai likita ce karkace nama kai kuma sai ka yadda a wani kokariya ne a a cikin abinci ba abincin da yake ba manzan Allah sha'awa kamar nama kai kuma zauce karkace nama gogo a kuna bata wani lokaci ne bari mu ci naman mu goshi in mun samu an gane to aljanna ma ga nama su ne an gaba gaba abincin aljanna wa amdadanahum bi fakihatin wa lahabin muka ƙara musu muka ƙarfafe su da kayan marmari da kuma wani irin nama mai mata kuma nama irin wanda suke sha'awa da aka bada ka samu nama ka ci ka ci abinka manzan Allah yana son nama akuya musamman karfatan nan ta gaba in ya same ta malam ba magana yawa ci naman ka ka koshi karwani zuwa karka ci nama yawa ka ci ka koshi kai haniyan abinka yatanaza'una fiha ka'sin la lagaw fiha ko ba kanta ba to yatanaza'una fiha ka'san la lagw fiha wala ta'thi a cikin aljanna ana zaga musu da kofin giya kofi na giya bayanin tako ba tako wurin shan giyar sai ka saya in ka je gurin wari ba za a wanye lafiya ba sai an yi fada ka fito kana jiri hankalinka ya kuji ya bace babu tubarin wannan bace la lagawan fiya wannan aljanna giyar ba lagawi ba tashin hankali ba rikici ba fada a da take wala ta asfim kuma ba a daukar zunubi a can in za ka sha giyar sai Allah ya ce
wa yaqufu alaihim wilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu wa yatufu alaihim gilmanun sannan ga yara kanana yara kanana yan shekara bakwai zuwa goma kasan ban sha'awa suna zagawa tsakaninsu su ne masu kawo giya su ne masu sabis ɗin kuna zaune a kan karbo kuna shakatawa kuna girgiza kafa kuna lilo kuna rangaji ga abincin wanda kake so ga yara ƙanana an yi musu ado ado ban sha'awa suna wulgawa a tsakaninku na ba ta gane ka anna mululu makanun in ka gansu ka ce lu'ulu ne wanda aka ɓoye shi ajiyayyen lu'ulu wanda da tibe kama jikinsa ba wa aka bala ba'adhum ala ba'adhin yatasaalun sannan kuma ana hira wannan ya kallaci wannan wannan ya kallaci wannan ana labarin baya ya lokacin da muke sauraron wa'azin nan ko aka za irin wani hira ba ita ake yi yawwa ina fata mun gane yau na za mu tagaita da insha Allah sai darasi mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah yana menene halaccin rantsuwa rantsuwa me mana rantsuwa wata kalma ce da ake faɗanta domin mai sauraro ko wanda ake gaya wa ɗin ya gamsu ya yi da abin da aka gaya masa shi ne rantsuwa misali wallahi tallahi billahi lafazar rantsuwa da hausa na rantse da Allah na rantse da alkur'ani da hausa kenan wani shi ne rantsuwa to mai halicinta ya halasta idan akan gaskiya za ka rantsu amma shari'a ta hana ka yawaita rantsuwa sannan ta hana ka kuma yin rantsuwa kan ƙarya sannan shari'a ta hana ka rantsewa da wani Allah misali na rantse da ubana na rantse da kwaran kwatsa ko amma in ka ce na rantse da ƙur'ani rantsuwa ce don ƙur'ani sifar Allah ce amma Allah ya hana ka rantse da wani misali na rantse da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba rantsuwa da shi ina ba ta mun gane wannan yace ko yana sa wasu cikakken bai na kansu mun sallah har inda kun yi bada maganar ku idan sahu sunansa sahu sahun sallah ne sahun yaki ne kai hata ciwo da kuke a makaranta na ka an saho ne wannan shi ma a yi layi don karɓar wani abu saho ne za ka duk abin da za ku yi layi ku jeru sunan shi saho yamma yana bambanta da sahun sallah don shi sahun sallah ganawa ne da Allah kuma annabi umarni ya ce a cika sahu ya ce cika sahu na daga cikin cika sallah to me cika sahu mu dauka wannan ne alqibla wannan girin girin ne alqibla ko sai mutane suka jeru haka duk suna kallon wannan abu ai kun ga gefe bai kalci nan ba haka ne wannan ma bai kalci nan ba yanzu gefe nan ya kallata wannan ma na gefe nan ya kallata to za ka ce wannan bai kalaci alkibla ba yawwa an ce fasamma wajhalla ku fuskanci wajen wajen da ka da wanda yake na alkibla da wanda yake nan gefe duk sun kalaci alkibla wanda yake can watan sadin kuma nan zai kallato da haka kamar yadda aka samu wasu mutane suke cewa duk masallatan ba alkibla suke ba wannan dora kansa aiki ne in dai ɓangaren da kake ya fuskanci alƙibla ka kalata alƙibla na watan gani na biyu wajen jeruwa a sahu ana so duk wata ƙofa duk wata ƙofa a toshe ta a cikin sahu saboda idan ba a toshe ƙofar ba tsakanin karɗan wanga akwai ɗan wani gaf to sai shi ɗan sai shigo shiga wannan gaf ɗin sai cike gurin da aka sai yana ziga wancan yana ziga wannan kai ana sallah ba ka ma san abin da liman yake faɗa ba ba ka ma san me ake ba wani lokacin ma sai an jera ku an kusan tasowa ma sai ka tuna kun ba wa shaidan wata kafa ya shigo ko kuma ka ji kana jin haushin sa ma ha kawai illar barin gaf kenan a cikin sahu da kamar za Allah bayan kabbara na harama sai ya tabbatar sahun ya cika sai ce sahun na bayansa su koyi da na gaba shi ma wancan na bayan su koyi da na gaba shi ma wancan na bayan su koyi da na gaba ina ba ta mun gane daga hada sahu yana da matukar muhimmanci na uku ana fara sahu ne ta damar liman abinda yake nufi ba ƙarshen masallaci ta dama ba a'a yanzu idan kuna sallah ko biyu da mutum ɗaya mamu ɗaya liman misali wannan mamu ne wannan liman ne wannan mamu ko yanzu idan wani ya zo zai salla ai mamu haka zai dawo to ta nan din nan nan ne damar liman nan za ka zo ka tsaya idan ka zo ka tsaya wani ya zo sai ya tsaya a nan ko ya tsaya a nan ko ya tsaya a duk ɗaya ne an gane ba can daman za shi ba bayan liman setin da a ce in su biyu ne setin wani ɗayan anan za ka tsaya sannan ba yadda ake haɗawa ba rikuri ake haɗawa ba ba rikuri ake haɗawa ba wani ka a yi ga haka kafofin sun yi haka in yi rikuri ce amma diddige na wannan kashin na kafa sai ya taɓa kashin wancan wannan kashin kuma za ka tsaya nomali da kake tsayewa karka buɗa kamar mai kama kwallo karka tsaye da ƙababin kamar joka kar kuma kai tsaye irin ɗan shi'a ɗan shi'a ba hada sahu makale matsayi ƙababin sai ke yi to karka yi haka ka tsaya normal ɗinka sahun da za a girgiza mana da aziri a rama ba zai faɗi ba inda juwa jiji za ta kama shi ba zai faɗi ba saboda an yi mai an matsa juna jiri ba zai kare mutum ba shi zama malamin hagari ya kawo ta ka'ida ya ce da ce sahu zai tushe har ka kasa yin sujada ko ita to idan limin ya taso wannan ranar ka sai ka jefa da ita ka sake wata wanda shi ne sahuwa ta gace ina ba ta mun gane wallahu ala muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك على